azumin kwanaki guda uku a cikin wata fasum salasa asharata to ka azumci ranar sha uku ga wata wa arba'a asharata da sha hudu ga wata wa hamsa ashara da sha biyar ga wata su ne ayyamul bib ɗin da muka faɗa sha uku da sha hudu da sha biyar lokacin da wata yake haske shi sa ake ce masa ayyamul bib fararen kwanaki za ku ga daga sha uku sha hudu sha biyar a lokacin wata yake balaga a lokacin wata yake kai ƙarshen girmansa daga sha biyar kuma sai fara yau ƙasa haka ne wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka raya shi za ga sai mun tauye shi a rayuwa idan mutum yana dan karami ya taso za ku kullum mutum girma yake yana ƙara dabara yana ƙara wayo halittar jikinsa tana ƙara hauhawa da zarar mutum ya kawo shekaru kuma sai ga ya fara ya fara me ya fara depreciation ya fara samun ci baya to haka kowace halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala take kallo wata shi ma in ya fito za ka ganshi dan karami yasalunaka an shahr ko yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj shine abin da suke tambaya yasalunaka anil ahilla wai me yasa wata idan ya fito yana dan karami sai ya girma kuma sai ya dawo dan karami to in banda abin su ai haka sunnar rayuwa Allah madaukakin sarki ajiyata kowa ma haka yake dukkanin halittun Allah subhanahu wataala haka suke idan mutum yana dan karami sai ya girma kuma sai ya ƙara dawa ƙarami ba haka bane haka mutum yake abin da nake nufi da dawo ƙarami shine ɗabi'unsa duka za su dawo irin na ƙaramin yanzu mu a matsayin mu na mutane idan ka girma ka tsufa sai ga kai da ɗan ƙaramin yaro da ɗaya wani lokacin ba haka bane yawa yadda ake sa ɗan yaro a gaba a tarar rashin sa ana kai haƙuri kamar yadda a taimaka mutum yana ta kuka yana wallahi sai ya fito ana kai haƙuri dan Allah haka ake wa ɗan ƙaramin yaro kai ma haka za a yi maka wani lokacin kai ma haka za a yi maka to haka rayuwar take to shi ne annabi tsira da aminci a ƙara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa waɗannan kwanaki guda uku da sha uku da sha hudu da sha biyar a cikinsu ake saboda su ne lokacin da wata yake haske a cikinsu wannan hadisi rahu turmizi wa ƙala hadisun hasanu hadisi na gaba wa an qatada bin milhan radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance amuruna bi siyami ayyamil bib yana umarta mu da ma'azamci fararen kwanaki ko kwanaki masu haske 13 wa 14 wa 15 sha uku da sha hudu da sha biyar rawahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya fitar da wannan hadisi sai dai wannan hadisi isnadin sa bai inganta ba wannan hadisi da makaranta yanzu yanzu isnadin sa bai inganta ba wanda makaranta a baya ya wadatar insha Allah ta'ala wa ni bin abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance la yuftiru ayyamal bibi baya shan ruwa ko baya buɗe baki baya ƙin yin azumi fi hadarin a cikin halin zaman gida wala safarin ko a halin tafiya رواه النسائي بإسناد حسن إمام النسائي النسائي أكي تيوا النسائي قد ألبين إلمي كده كذوك تي إمام النسائي إنك تي النسائي نمات نمات كين شين النساء إنك نسبة تزواغ إنك أرى ما سيا يازم تمتن نمات نمات كين أما النسائي نسبة تزواغ رنس النساء فأكا تي النسائي متمن غرن نساء إنا فاتا أم فهمتا يوه تو wannan hadisi shi ma na Imam an-Nasa'i bai inganta ba 'yan uwa saboda haka waɗannan hadisai guda biyu na ƙarshen babin dukkaninsu akwai matsala a cikin isnadinsu amma hadisan da makaranta dukkaninsu na baya sun wadatar da duk abin da muke so mu tabbatar game da abin da ya shafi wannan matsala da muka tattauna a kanta Allah subhanahu wata'ala ya samu dace babu fadli man fattara sa'iman wa fadli sa'imi alladhi yu'kalu indahu wa du'a'il akili lil ma'kuli indahu wannan babi zai mana bayani game da wanda ya ba wa mai azumi abin da zai buɗe baki da shi abin da ake nufi da fattar sa'iman shi ne wanda farkon abin da ya fara shiga cikin cikin wanda ya azumi to kai ne ka ba shi wa fadli sa'imi allazi yukalu indahu da falalar mutumin da ya azumi sannan wani ya zo ya ci abinci a wajensa ka yi azumi amma ka gayyato wani misali a ce azumin nafila ne da rana wani sai zai ci abinci a wajenka kai kana azumi ka girka masa abinci ya ci kai baka ci ba wa du'a'ul akili lil ma'kuli indahu da addu'ar wanda ya ci abinci zai yi wa wanda ya bashi abincin ya ci lokacin da ya azumi shine abin da zamu tattauna a cikin wannan babi insha Allah ta'ala hadisi na farko an yazid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga daga zaid ibn khalid al-juhani Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya ce daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce man fattara sa'iman wanda ya ba wa mai azumi abin da zai buɗe baki da shi malamai sun yi saɓani da mai ake nufi da fattara sa'iman wasu malamai suka ce lallai sai ka ba mutum abin da zai ci ya ƙoshi shi ne abin da ake nufi da fattara abin da zai riƙe shi daga lokacin da ya buɗe baki zuwa cikin dare bai nemi wani abu to shi kenan ka buɗe bakin mai azumi kenan wasu kuma suka ce a'a ko da dabino na kwalli ɗaya ka bashi ya kasance farkon abin da zai shiga cikin uwar hajjin mai azumi shine wannan dabinin da kai ka bashi ko ruwa fiya wata kasa ya ka bashi ka ce bismillah mal sai kasance da zai bude baki ruwan da ka bashi ya bude ya sha to ka shiga cikin mafatsara sa'ima ina fata an fahimta yan uwa wanne ne zai fi kenan wanda ka ba mutum abinci ya kushi kuma ka bashi dabino ko ruwa wanda kuka zaba ka bashi dabino ko ya ce ya kushi to malamai suka ce insha Allah ta'ala ko dabino ka ba mutum shi ma ya shiga ciki ina fata an fahimta ko dabino ka ba mutum ya kasance ya ci shi ma ya shiga ciki insha Allah ta'ala annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ya ce fattaqun nara wala bi shiqqi tamra ku yi kokarin ku kiyaye kanku ku sa garkuwa tsakanin ku da shiga wutar jahannama ko da da raban dabino ka raba dabino ka dauka ka ba dan uwanka ya ci in Allah ya yarda idan mutum ya yi azumi ka rinka wato ku rinka lura da mutanen da suke azumin nafila yan uwa don ku dace da wannan ladan kai ba kai azumi ba za ka samu ladan azumi ka rinka lura da abokinka idan ya azumi ka rinka bibiyarsa da zarar lokacin buɗe baki ka je ka so masa awara ko ka je ka samu masa kosai mai zafi ko ka samu masa kwarai da gaske ko ka samu masa wani zoboro da mai dan sanyi haka ka ce wani bismillah gashi ka dan buɗe baki da shi ka shiga ciki bari ku ji abin da annabi ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kana lahu mithlu ajrihi غير أنه لا ينقص من أجر السائم شيء shi wanda ya bawa mai buɗe bakin abin da ya buɗe baki mai azumi ya buɗe baki da abin da ya buɗe baki da shi annabi ya ce kana lahu mithlu ajrihi za a bashi irin ladansa kwatankwacin ladan da aka ba mai azumin kai ma za a baka an fahimta kaga kai baka azumi ba amma ka dace da ladan azumi annabi ya ce ba kuma tare da an tauye wani abu daga cikin ladan shi wanda ya azumin ba kada ka ɗauka cewa daga ladan mai azumin za a ɗauko a baka a'a ladansa na azumi da ya yi cikakke yana nan Allah ya aje masa kayansa sannan kai ma za a ɗauki ladan azumi a baka me kai saboda ka ciyar da mai azumi ina fata an fahimta wallahi idan Allah madaukakin sarki ya ba mutum dan abin hannu ko dukiya Allah madaukakin sarki ya ba shi hanya ta shiga aljanna Allah ko yanzu misali kan lokacin azumi lokacin azumi idan Allah madaukakin sarki ya kaddara aka kai lokacin azumi za ku ga akwai mutane da dama sun yi azumi musulmai ne sun yi azumi saboda Allah ba su da abin da za su buɗe baki da shi ba su da abin da za su buɗe baki da shi kai da Allah ya hore maka yi wa ka tare da musu abin da za su buɗe baki da shi mutum goma mutum ishirin mutum talatin gwargwadon abin da za ka iya kace da a tawo a zo a buɗe baki a wajenka kowa ya zauna idan aka yi sallah mutum ya ci ya sha ya tashi ya kama gabansa za su ji daɗi a ransu ko ba su ji daɗi ba za su ji sannan kai kuma fa ka samu ladan azumin mutum talatin bayan naka talatin da ɗaya kenan ka kai ka gama ramadan ɗinka kenan to a ce da azumi haka ke ɗan uwa duk azumi zaka ce da mutum talatin talatin talatin sau talatin nawa kenan ku duba abin da annabi ce la yanqusu min ajri sa'imi shay ba tare da an tauye komai daga cikin ladan mai azumin ba yadda aka bashi kai ma haka za a baka shi sa musamman saudi arabia an kana jin labarin abubuwan da ke faruwa sai kai mamaki sai kai mamaki a lokacin da mu a nan wajen mutum ya sa an masa kayan daɗi kala kala an yi toye toye an yi dafe dafe an yi kaza ga shi nan ga kaza nan ga kwai ga kome amma an shige da su cikin da an ɓoye sai wanda Allah ya kawo shi da tsotsayi sai a dan san masa warai da gaske wallahi ko sai a dan san masa abinda bai kai bai taka karaya karya ba mutum ya shige da shi daga shi sai ya'yansa ana ce sai dai an gama ta turo kashi da mai so a zo a cilla a cikin bola a watsa a cikin bola amma su irin wannan lokaci su waɗancan zaka ga asusu suke tari suke tanadi suke mutum zai shekara ɗaya yana tari wato yan uwa abin da za ku fahimta shine masu waɗancan abu ba fa masu ba wasu masu kuɗi bane wallahi ba wai duk wanda yake cewa bane mai kuɗi a tanadi suke saboda irin abin da suka ji annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi tari na tsawon shekara guda dukkan abin da ya tara sai ya bajet ɗinsa sai ya bajet ɗinsa cewa misali ya tara misali naira dubu ɗari biyar sai ya raba dubu ɗari biyar sau talatin duk rana nawa zaran a kashewa kullum za a je a siyo kaji a siyo laban a siyo kaza a siyo dabino a siyo kaza haka za a zo a jeyar a shimfiɗa leda a jeyar abincin mutum kaza haka zai fita kuma ya je neman mutane lallamin ka dan Allah ka dan Allah ka tawo afdir indana billahi alayka afdir indana an haɗa ka da Allah dan Allah ka zo kai ka sha ruwa a wajen kai kuma sai ka ga dama ka san mutanen mu kwarai da gaske to kaji ma in mutum ya kai kuɗi za a bashi akwai wanda ake sawa su je su samu a bashi kuɗi je ka nemo a baka kuɗi ka duba dan Allah ka nemo wanda zai ci abinci ka kuma ka bada kuɗi mu kuma na mun tattara mun shige da shi tun gida mun koyi dan Allah kalli bambancin dan uwa mu kalli bambancin kuma yanzu yadda suke daga hannu sai Allah ka ba mu aljanna mu haka muke yi yadda yake so ya shiga aljanna kamar haka kake so ka shiga aljanna Allah wasu daga cikin wasu daga cikin masu wannan abin da yawa daga cikin wasu daga cikin masu kudin wallahi sun fi su hali to yanzu dan uwa yanzu misali kai me yasa ba za ka fara tari daga yanzu ba ka gwada ka gani ka fara tari tun daga yanzu ka fara ka ce kullun za ka ajiye naira ɗari biyu ko ɗari kaza kada ka damu sai ka tara kuɗi da yawa gwargwadon abin da kake kake da shi da shi ko fiya wata ne ka saya ka bayar ko fiya wata ne ka saya ka bayar ƙarshen shekara idan azumi ana saura kwana biyar ko sati ɗaya ka ɗauko asusun ka fasa kai bajar ka ce zan yi abu kaza ka samu wasu wanda kake gani ba su da shi suna buƙatar taimako kullum idan an shawara ka rinka kira wasu suna cin abinci a wajenka ka ga irin ladan da zaka samu da kuma buɗin da Allah madaukakin sarki zai maka wallahi da ita da shi daɗin ciyarwa abinda Allah madaukakin sarki ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu haka Allah ya ce wa duk abin da ka ciyar Allah zai mai maka gurbinsa haka Allah ya ce duk abin da ka ɗauka ka ciyar ka ɗau naira goma ka bayar ba za ta taɓa abin zabo wallahi sai Allah mai ma gurbinta idan Allah ya tashi mai ma gurbinta dan uwa kana gani zaka ba da goma Allah ya baka goma Allah alkarimu ne idan ka ba da goma sai dai aninka ma ita sau goma to dan mutumin dan ma mutumin haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa ita sadaka wallahi ba ta tawaye dukiya ƙara ta take ganewa ne ba mu yi ba ko mutum sai ɗauka idan ya tara abu ya ɓoye shi ne duke sai ta karu kana ɓoyewa mala'ika ne maka addu'a Allahumma a'ati mumsikan talafan Allahumma a'ati mumsikan talafan Allah duk mai rikewa ya hana Allah ka dora masa asara Allah kawo gobara Allah kawo ambaliya haka ba haka bane uwa amma kana cewa mala'ika na ce maka Allahumma a'ati mumfikan khalafan Allahumma a'ati mumfikan khalafan Allah duk mai cewa mai masa gurbinsa Allah mai masa gurbinsa mu koyi irin waɗannan abubuwan yan uwa saboda sallanmu da azuminmu da zakkanmu wasu wallahi yan uwa ba su tsiratar da mu ba ko ga irin waɗannan abubuwan wasu wanda baka ma sa rai da su wallahi su ne ya suka ka inda baka tsammani Allah saboda duk sallolin da muke yanzu da azuminmu da sauransu yan uwa duk akwai kurakurai a cikin su kana kana tunanin duniya kana tunanin kaza kana kaza da sauransu amma wannan ka tsarkake ka tsarkake zuciyarka ka ciyar da mutum ka gani kaga abin da Allah zai maka Allah ya sa mu dace rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahihun wannan hadisi ingantacce ne wa an ummi ammarat al-ansariyyah radiyallahu anha an karbo daga ummu ammara mutuniyar madina Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da khala alaiha ya shiga wajenta fa qaddamat ilaihi ta'aman sai ta gabato masa da abinci fa qala sai annabi ya ce mata kuli to ai sai ki sa hannu ki ci ko ma'ana ki ci ni ma sai na ci faqalat sai ta ce inni sa'imatun ya rasulullah wannan abincin ai naka ne ni azumi nake faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata inna sa'ima haƙiƙa mai azumi tusalli alaihi mala'ikatu mala'iku suna yi masa salati duk mutumin da ya azumi mala'iku suna yi masa salati idza ukila indahu idan aka ci abinci a wajensa idan ya ba wani abinci ya ci kun ga shine abinda babin ya kunsa tun a farko idan kai kana azumi ka kira wani zai ci abincinka ko da rana ka ba shi abinci ya ci to Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su ta maka salati hatta yafrahu har sai wanda ka ba abincin nan sun gama ci daga lokacin da suka sa hannu a cikin abinci suka fara ci mala'iku su ta maka salati mai salatin mala'iku shine addu'a da neman gafara da neman rahama rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim mala'iku su taimaka addu'a suna nema maka gafara to duk lokacin da suka sa hannu a cikin abincin suna ci mala'iku suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama za su taimaka addu'a har sai lokacin da suka gama cin abincin idan kaɗan ka ba su kaga ka samu addu'a kada idan mai yawa ne za ka samu addu'a mai yawa wa rubbama qala ko kuma abinda annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yace hatta yashba'u har sai sun koshi suna cin abincin ana yi maka addu'a har sai lokacin da suka koshi wanda ka ba abincin sannan za a daina maka addu'a wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da ila sa'ad bin ubada ya zo wajen sa'ad dan ubada ɗaya daga cikin shugabannin mutanen madina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda faja'a bi khubzin sai sa'adu ɗan ubada ya zo ko ya kawo gurasa wa zaitin da kuma mai mahaɗi kenan kamar ka ce a kawo gurasa da miya ɗan abin nan ɗin man shine zai ɗan sa gurasa ta an yi laushi ta daɗin ci ta daɗin shigewa tunda gurasa ce irin ta da mai kaushi mai kuma abin nan mai tauri idan aka ɗan samu mai aka sa sai ta ɗan yi laushi sai ta daɗin shiga fa'akala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci wannan gurafa sun maƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce aftara inda kumus an inda kum as-sa'imuna yace masu azumi sun yi buɗe baki a wajen ku wa akala ta'amukumul abraru nagartattun bayan Allah sun a sun ci abincin ku wa sallat alaikumul mala'ikatu kuma mala'iku sun muku salati rawahu abu dawud bi isnadin sahihin wannan ita ce addu'ar da malamai suka ce zaka karanta ga wanda ya ciyar da kai abinci idan kai azumi ma'ana idan aka hada buɗe baki ka je ka ci abinci to ga addu'ar da zaka karanta sai ka ce aftara indakum as-sa'imuna wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum malaikatu shikenan sai ka tashi ka tafi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace to ina gani a nan ya kamata mu dakata saboda an muka ci gaba lokaci zai kware mana insha Allah ta'ala sati mai zo za mu tashi kitabul itikafi babun itikafi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am e shi ne na faɗa sallar walha a lokacin ta yana farawa idan rana ta fito da kamar minti goma sha biyar ko ishirin shi ne lokacin da rana ta ɗanyi haske sannan lokacin ta yana ƙarewa kafin rana ta yi zawali da minti goma sha biyar ko minti ishirin ɗin shi ma in aka ce zawali shi ne lokacin sallar azhar lokacin sallar azhar kafin a yi sallar azhar in na ce sallar azhar ba lokacin da ake sallar azhar a masallacin unguwanku ba haka a'a lokacin wani lokaci sallah azhar take shiga yau akwai irin abin nan masu ilimin falaki suna faɗa cewa rana za ta yi zawali da karfe kaza to irin wannan ake nufi to kamar rana ta yi zawali da karfe 20 ko 15 haka to sai a dakatar da sallah wala daga lokacin kuma ta zo tsakiyar sama idan rana ta zo tsakiyar sama ba a yin nafila shi ma ba a yi lokacin da ya fi falala kuma da ya fi kamata a yi sallah walha a lokacin shine lokacin da rana ta ɗanyi zafi da mutumin da zai a farkon lokaci da mutumin da zai lokacin da rana ta ɗanyi zafi mutumin da zai sallar walha lokacin da ta yi zafi ya fi falala shi ne wancan hadisin da na gaya mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce salatul awabi na hina tarmadul fisa shi ne lokacin da ya fi zafi malamai suka ce shi ne kamar saura awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi rana ta yi zawali sai kai sallar walha kamar karfe nawa kenan kamar sha ɗaya haka ko kamar sha ɗaya dai haka ko sha ɗaya da kwata haka ko wani abu haka to kai sallar wala a lokacin ya falala sama da kai ta a farko to wannan shine abin da ya kamata insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah ya ce wai a sunna wani surori ya kamata a karanta babu wasu surori da ya tabbata cewa dole sai su zo a karanta duk abin da ya sawwaka faqara umma ta yassara min alquran yayi insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah azmi na'am na'am yana tambaya game da azumin litinin da alhamis azumin litinin da alhamis annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya azumce su saboda na farko dai ranar litinin rana ce da aka haife shi kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma ranar litinin da ranar alhamis ranaku ne da ake ɗaga ayyukan bayi zuwa ga allah maɗaukakin sarki annabi ya ce ina so a ɗaga aiki na ina matsayin mai azumi to shi sa annabi kin azumi a cikin su kai ma kai azumi da wannan niyyar na farko da koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na biyu kuma saboda kai ma daga aikin ka lokacin da kake cikin ayyukan ibada Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh sosai ma kuwa ai duk daban-daban ne azumin litinin da alhamis daban yake ayyamul bid daban yake siyamu dawo da shi ma daban yake kowane daban-daban yake mutumin da yake azumin litinin da alhamis zai ci gaba da azumin litinin da alamusa in yaga zai kara da ayyamul bid zai iya karawa da shi duk karin falala ne karin lada ne wato ku kalli su sahabbai yadda yadda abubuwan nan suke su hana su azumin suke ma suna suna ganin cewa su kamar ma azumin yayi musu kadan sai sun yi an fahimta kamar yanzu Abdullahi bin ibn al-Aqs shi gaba ɗaya rayuwarsa azumi yake sai da annabi ya hana shi da rana duka azumi yake gaba ɗaya da daddare kuma kiyamar layli da ranar azumi da daddare kiyamale duka rayuwarsu ba haka ne sai da aka kawo ƙara sau za annabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi ya ce to kan na ƙara ji kayi kaza kayi kaza ya ce annabi ya min kaɗan annabi ya ce kayi kaza sai da aka zo kan siyamu dawuda ina mana bayani satin da ya gabata ko haka wasu mutane suka je gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka tambaya annabi yake ibada sai aka gaya musu ga yadda yake kiyamar lelinsa ga yadda yake azumin nafilinsa ga yadda yake kaza ɗinsa sai suka ce to kai aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina kwatanta kama da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an gafarta masa zunubinsa wanda zai yi da wanda ya idan ma zai yi sai ɗaya daga cikin sai ce shi daga yau zai ƙara bacci ba sai kiyamar laili ɗaya ce daga yanzu ba zai ƙara kuma ba sai azumi ɗaya ce kuma ba shi ba aure sai ibada kawai sai annabi ce ku ne aka ce kun ce kaza da kaza da kaza suka ce mu ne ya rasulullahi su sun ɗauka abin kirki suke sai annabi ce to kun gani ne ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga ina bacci kuma ina yin sallah ina yin azumi kuma ina hutawa sannan kuma ina auren mata kamar raghiba an sunnati fa laysa minni saboda haka kun ga su kamar aikin ma gani suke yi musu kadan a ƙara musu mu kuma gani muke mana yawa wato akwai bambanci mai yawa tsakanin mu da su Allah barkan sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sallallahu alaihi wasallam na'am ta sabo me eh shine a sahabbai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sashin su yakan karɓi hadisi daga wajen sashi yanzu misali ni da kai a zaka iya jiyo wani labari ka zo ka gaya mu ko da ba ni na gani ba ina fata an fahimta to irin wannan ne abin da malamai suka ce shine korewar da na na'isha ta baya nuna cewa babu tunda wasu sahabbai an samu sun yi me sun tabbatar ka'ida kuma ta usulul fiqh malamai suna cewa al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi mai tabbatar da abu shi ake gabatarwa sama da mai korewa mutane ne guda biyu suka suka zo suka baka labari ɗaya ya ce ai shi a gabansa a gabansa ya ga misali zan bayar a gabansa ya ga wani babban ɗan siyasa ya zo unguwarsu sai wani ɗan unguwar ya ce shi ƙarya ne ɗan siyasan nan bai zo ba za a gazgata a ciki wanda ya tabbatar tun da shi gani yayi rashin dan baka ga abu kuma sai nuna babu shi to shi ne abinda malamai suka faɗa saboda haka faɗin na na'isha cewa ba ta taɓa gani ba nuna cewa babu wanda suka gani ai sun faɗa kuma sun tabbatar saboda haka ko da ita bata gani ba ta samu labari a wajen yan uwanta sahabbai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi shine suka ta ci gaba da aiki da shi an samu irin wannan da yawa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya kasance idan ya je makabarta idan ya je idan ya sallawa idan ya sallawa gawa ba ya zuwa makabarta tafiya sai yake tafiya sake sai da ji abu ya faɗa hadisi cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wanda ya salla wa gawa za a bashi kiraɗi wanda ya salla ya raka ta za a bashi kiraɗi guda biyu to shi bai da ba sai ce a ji a tambayi na Aisha abinda Abu Hurairah faɗa da gaskiya ne ya zauna ya ibi in tsakoyi a hannunsa yana jar dan aikin ya dawo dan aikin ya dawo sai ga masu na Aisha ta ce tabbas abinda Abu Hurairah faɗa da gaskiya ne sai na Abdullahi dan Umar ya tashi ya jifa da wani tsakon ya ce laqad faratna qararita kafira ya ce inda haka ne wallahi mun yi asarar kiraɗi da yawa bai sani ba amma da aka ce masa annabi ya faɗa abu wurai ya faɗa na aisha ta tabbatar sai ya ki aiki da shi zai ki aiki da shi amma shi ya ji daga bakin annabi bai ji ba akwai irin wannan da yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace an wasu mu dakata ana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته